الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyar ga watan zulƙida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da hudu ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulis sunna littafi ne na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna ne game da imani da kursiyin ubangiji inda mun karanta hadisai da dama a ƙarƙashin wannan babi duk da cewa wasu daga cikin hadisan ba su da inganci amma kuma sun inganta ta wasu hanyoyin daban-daban duk da suke tabbatar da al'arshin ubangiji ko kuma kursiyin ubangiji gaskiya ce ayoyin alkur'ani ma duk sun zo da maganar kursiyu to bayan mun gama tattaunawa game da kursiyu sai muka shiga babi ina zaton na shida a cikin wannan littafi shine imani da alhujubu wato shamaki ko hijabi wato hijabin da ke tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da sauran halittunsa. Ibn Abi zamanin ya ce na daga cikin aƙidar ahalus sunnatu wal jama'a sun yi imani da cewa Allah maɗaukakin sarki ba inun min halƙi ya yi nesa da halittarsa, ma'ana Allah maɗaukakin sarki baya tare da halittarsa wato tarayya da zati ya zamto ya cakuɗa da su kamar yadda mu'tazila suke cewa Allah madaukakin sarki ya shiga ya cuɗanya ya narke da ababen halittarsa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira har ma shi kansa ibnu abi zamanin ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalma ce gundume miya ta yi muni da take fita daga bakunan su in yaquluna illa kadhiba ba wani abu suke faɗi ba sai ƙarya ƙarya ne a ce Allah madaukakin sarki yana cikin halittarsa da zatinsa amma Allah maɗaukakin sarki yana tare da halittarsa da iliminsa wannan shine abin da ya daidai da ayoyin alkur'ani ita ce kuma aƙida sahihiya da ta daidai da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata na kwarai cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu mun karanta hadisi guda ɗaya a cikin wannan babi wanda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril cewa shin mala'ika jibrilu kaga ubangijinka kuwa sai ainihin wato jibril alaihi salam ya ce ya muhammad inna baini wa bainahu saba'ina hijaban tsakanina da allah maɗaukakin sarki hijabi daban-daban shamaki shamaki har guda saba'in min nurin kuma shamakin nan na haske walau da nautu ila wahidin minha da na kuskura na kusanci ɗaya daga cikin wa'annan shamaki ɗin lahtaraktu ya ce da na ƙone wannan hadisin mun tattauna a kansa wanda shi ma dai yana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka yana saman halittarsa subhanahu wa ta'ala za mu tashi hadisi na biyu na arba'in da ɗaya cikin wannan ainihin wato babi inda malam yake cewa asadun ƙal kamar yadda muka faɗa cewa wannan asadun ƙala ɗin isnadi ne na wato hadisin da ya gabata har zuwa kan asad ɗin wa haddathani ahmad bin mutarrib al-inaqi an-nasr an asadin to sai ga ba sai ya kawo ma farkon sa ba bari ya dauka daga asad din domin daga asad din ne kuma hadisin ya bambanta da wanda ya gabace shi ko isnadin sai yake cewa asadun qal yace asad bin musa ya ce wa haddathana abu gassana abu gassana ya ba mu labari muhammad bin mutarrifin shine muhammad ibn mutarrif an abi hazim daga abi hazim an ubaidillahi daga ubaidillahi bin miqsamin annahu zakara ubaidillahi bin miqsamin ya faɗi cewa anna duna al'arshi wato ƙarƙashin al'arshi ko ƙasan al'arshi saba'ina alfa hijabin akwai shamaki ɗaiɗai har dubu saba'in tsakanin ainihin wato kafin ma mutum ya je al'arshi kafin mutum ya je al'arshin Allah maɗaukakin sarki to a ƙarƙashin al'arshin sai mutum ya wuce hijabai shamaki ɗaiɗaiɗaiɗai har dubu saba'in hujubun min zulmatin wasu hijaban wasu shamakan na duhu ne la yunfidhuha shay babu wani abu da ke iya wato wato keta su babu babu wani abu cikin halittar Allah da ke iya keta waɗannan hijaban na duhu wa hujubun min nurin yace akwai kuma wasu hijaban ko wasu shamakai din wato su kuma na haske ne la yunfidhuha shay babu abin da ke iya keta su balle ya wuce su wa hujubun min ma'in akwai kuma wasu shamaki daban-daban hijabai min ma'in na ruwa la yasma'u hasisa zalikal ma shay babu wani abu da zai ji ƙara ko motsin tafiyar wannan ruwa illa kuli a kalbuhu face sai zuciyarsa ta zare illa man Allahu ala qalbi sai fa wanda Allah ya daure zuciyarsa sai wanda Allah ta'ala ya daure zuciyarsa wannan yana nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki lallai akwai wato shamaki daban-daban kala-kala tsakaninsa da ainihin wato ababen halitta wannan hadithin athar ne wanda yake makatso domin ubaidillahi bin mu wato ubaidillahi bin miqsam na farko dai shi ubaidillahi bin miqsam din munkarun ne li'annahu munkarun min kalami an gane ko sannan kuma zancen na tabi'i ne domin shi ubaidullahi bin miqsam tabi'i ne da haka magana in ta tsaya kan tabi'i ana kiranta wato maqtu'iya da haka wannan asar ne maqtu domin ya tsaya zuwa ga ainihin wato ubaidullahi bin miqsam cewa anna duna al'arshi 70 alfa hijab wa anna hujuban wa wato hujubun min zulmatin la yanfidhuha shay'un har zuwa inda muka karanta inda yake ta illa man rabatallahu ala qalbi wannan asar din ibnu khuzaima ya fitar da shi a cikin kitabu tauhid ta hanyar bahar bin nasr al-kaulani daga asad ta wato da shi wannan isnadin makamancin sa shi ma kuma wato isnadi ne wanda yake da'ifun li'annahu maqtu' saboda shi ma maqtu'i ne laisa min kalamin sahaba ba ma zancen sahabbai bane ballantana a ce zancen annabi sallallahu alaihi wasallam da haka fala tathbutu hadhihi alhujubu wa'annan hijaban da aka ambata basu tabbata ba a wannan asar din wa annaha 70 alfa hijabin cewa hijabi daban-daban ko shamaki 70 ne wa annaha hujubun min zulmatin wa hujubun min nurin walakin ihtijabullahi min khalqihi hadha thabitun sai dai maganar shamakancewar da Allah ya yi daga bayansa wannan tabbataccen abu ne Allah maɗaukakin sarki akwai shamaki tsakaninsa da ainihin wato bayansa wannan abu ne wanda yake tabbatacce babu musu ko ja akan haka an gane ko? amma cewa hijaban nan har dubu saba'in ne kuma akwai na duhu akwai na haske wannan asar ne wanda yake makatso'un da haka tun da asar ne makatso'i wala yi utamadu alai ba za a dogara da shi ba قال أسد قال حدثني وكيع ابن الجراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال اهتجب الله من خلقه بأربع نار وظلمة ونور وظلمة sai yake cewa a wannan asar din yake cewa haddathani waki' ibn al-jarrah yace waki' ibn al-jarrah ya bani ainihin wato labari daga sufyanu thauri daga ubaidin al-muqtib daga mujahid daga ibn umar Abdullahi dan Umar yake ta ihtajaba Allahu min khalqihi min arba'in Allah madaukakin sarki ya sha makance kansa daga halittarsa ma'ana ya sanya hijabi da shamaki tsakaninsa da halitta da abubuwa guda hudu narun wato narin akwai wuta wa zulmatin da kuma ainihin wato duhu wa nurin da kuma wa haske wa zulmatin sai ya sake cewa da wani duhu din kuma ma'ana kaga wuta duhu haske duhu to wannan shi kuma athar ne wanda yake daga mujahid ya inganta maganar zuwa kan mujahid ta inganta da haka magana ce wadda take wato mauqufiya ce akan mujahid ita kuma mauqufiya ce zuwa ga kan abdullahi dan umar abdullahi dan umar wato daga mujahid daga abdullahi dan umar da haka zance ne na sahabi da haka magana in ta tsaya kan sahabi ana kiran wannan magana mauqufiya kuma hadisin da ya tsaya kan sahabi ana kiransa hadisi mauquf am gane ko idan kuma ta tsaya kan tabi'i ana kiran wannan maganar maqatu'iya ana kiranta maqatu' wa ma li tabi'in huwa al-maqatu' ko da haka wannan asar ne wanda yake mauqub dan magana ce ta Abdullahi dan Umar cewa Allah madaukakin sarki ya sanya hijabi tsakaninsa da bayansa da abubuwa guda hudu akwai hijabi na wuta akwai na duhu akwai na haske akwai kuma wani duhu din lalle wannan magana ta inganta zuwa ga Abdullahi dan Umar da aka magana ce wadda take mauqufiya amma ba magana bace da aka samu ta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Imam Darimi ya fitar da ita a cikin Ar-Radd alal Jahamiyya da kuma Ar-Radd alal ala Bishr al-Murisi haka Imam Lalakai a cikin Sharh Usul al-I'tiqad Ahli Sunnah shi ma ya kawo ta da Abu Shaykh fil Azama dukkaninsu daga wato min durukin duk sun ruwaito ta hanyoyi daban-daban an Sufyan al-Thawri daga Sufyan al-Thawri daga Ubayd al-Muqtib bihi wa qad yuqalu inna inna mithla hadha la yuqalu min jihati ar-ra'yi abinda malamai suka ce irin wannan magana wadda ta shafi imani ta shafi aqida to gaskiya magana ce wadda ba za a iya fadarta ta fuskar ra'ayi ba shi yasa suka ce in dai har ta inganta zuwa kan Abdullahi dan Umar to tana da hukuncin hadisi marfu'i domin la majala fi halin ra'ayi magana ce da babu ra'ayi wato ra'ayi baya shiga cikin irin wannan magana da haka idan sahabi ya faɗi magana kuma magana ta zamanto ba a faɗinta da ra'ayi sai da nassi to sai kuma shi sahabin magana ta tsaya iya kansa bai ce annabi ne ya faɗa ba to malaman hadisi suka ce lahu hukumar raf wannan magana tana da hukuncin hadisi marfu'i da haka idza qala sahabi قولا لا مجال للرأي فيه ولم يكن هذا الصحابي لم يكن يأخذ عن بني إسرائيل أما ده شرط إسكتي ya zamto wannan magana da sahabi ya faɗa magana ce da ra'ayi baya shiga cikinta sannan baya cikin sahabban da ke karɓar ruwaya da karɓar labarai daga banu isra'il to wannan magana tasa tana da hukuncin hadisi marfu'i domin akwai wanda sukan samu labarai daga ainihin wato banu Isra'il wato Yahudawa suna samun labarai daga gare su sai kuma su zo su ba da wannan labarin sai ga kuma Isra'iliyat ne to duk sahabin da aka samu yakan yi ruwaya daga banu Isra'il to in ya faɗi irin wannan bai ɗaga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba za a karɓa ba domin ana tsoron ko labarai ne cikin labaran da ake samu daga banu Isra'il wa khususan anna hadha sahihun mawquf musamman ma da wannan athar din da muka karanta ya inganta mawqufi zuwa ga Abdullahi dan Umar dan haka asalin dai hijabi tsakanin Allah da bayansa wannan tabbataccen abu ne lakin hadha al-athar sai dai wannan athar din da muka kawo shi anan ko Ibn Abi Zamanin ya kawo anan ya inganta amma ingancin zuwa kan Abdullahi dan Umar wato cewa Allah madaukakin sarki ya sanya hijabi tsakaninsa da bayansa da abubuwa guda hudu kamar yadda muka ambata to idan mun ɗauki maganar malamai cewa magana ce wadda ba a faɗinta da ra'ayi sannan sahabin da ya faɗi ita baya daga cikin wanda yake yo ruwaya daga banu isra'il to laha hukumin raf wannan magana tana da hukuncin hadisi marfu'i mafhum asadun qal وحدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يونس ابن عبيد عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا من نار وسبعون حجابا من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة duk dai kusan hadisi ɗaya ne da yake so ya tabbatar da cewa akwai hijabi da shamaki tsakanin Allah da bayansa shi kuma wannan Asad bin Musa yake cewa Hushayn bin Bashir ya ba mu labari shi kuma ya ce Yunus ibn Ubaid ne ya ba shi ya ba da labarin daga Mujahid Mujahid bin Jabar tabi'i ne qala sai ya ce bainal mala'ikati wa bainal arsh Mujahid ya ce tsakanin mala'iku ma da al'arshi saba'una hijaban akwai hijabi ɗai-ɗai-ɗai shamaki har guda saba'in min narin na wuta wa saba'una hijaban akwai wani hijabin da shamaki guda saba'in min zulmatin na duhu wa hijabun akwai kuma wani hijabin hijabi wato shamaki min nurin na haske wa hijabun da kuma wani shamakin min zulmatin na ainihin wato duhu wannan shi ma asar ne makatsu domin magana ce ta tsaya kan mujahid a gane amma ta inganta zuwa ga mujahid kamar yadda wancan wanda muka karanta ɗazu ta inganta zuwa kan abdullahi dan umar shi yasa ita wadda ta inganta zuwa ga abdullahi dan umar ake kiranta mawqufa ita kuma wannan ake kiranta maqtu'a amma asar din yana da hanyoyi da dama kuma duk daga wato mujahid ibnu khuzaima ya kawo ya fitar da wata hanyar a cikin kitab a cikin at-tauhid haka al-baihaqi a cikin al-asma wa sifat abu sheikh a cikin al-azama ta hanyar Hushayn bin Bashir an ibn Bishir Ja'far ibn Abi Wahashi an Mujahid shi kuma wannan hanya kenan haka Abu Sheikh ya fitar da ita a cikin Al-Azama Al-Baihaqi a cikin Al-Asma wa Sifat akhrajahu Abu Sheikh aidan fil Azama ta wata hanyar kuma ta hanyar Bishir bin Ubada Imam Az-Zahabi a cikin Al-Ulu yake cewa hadha thabitun an Mujahid wannan magana ta inganta zuwa kan Mujahid imamu tafsir wanda imamu mujahid din nan shugaba ne jagora ne a tafsirin alkur'ani wal maqsudu abun nufi dai anna hadha sahihun an mujahid wannan magana ta inganta zuwa kan mujahid fa mujahid shi kuma mujahid ya akuzu ali ibn abbas yakan karbi ilimi ne daga abdullahi dan abbas mujahid almajirin abdullahi dan abbas ne ma'arufun anna mujahidan sanannen abu ne cewa mujahid bin jabar ya akuzu yana karbar ainihin ruwaya ko karatu an ibn Abbas wa ibn Abbas shi kuma Abdullahi dan Abbas ya akhuzu an bani Isra'il an samu yakan karbi ruwaya daga banu Isra'il a gane ko yakan karbi ruwaya daga banu Isra'il dan haka fa yahtamil wannan magana za ta iya daukan anna hadha mimma akhadhahu ibn Abbas kila wannan magana tana daga cikin maganar da Abdullahi dan Abbas ya karba daga banu Isra'il an gane ko wa ya hatamilu annahu lahu hukumun raf kuma zai iya yiwa wannan asar din ya zama yana da hukuncin hadisi marfu'i lakin aslul hujub kama sabaka ma'ruf sai dai asalin fa hijabi da shamaki tsakanin Allah da bayansa wannan magana ce wadda take tabbatacciya koda ko waɗannan asar din da muke ta karantawa ba su tabbata ba ta fuskar isnadi walakin aljazma sai dai yankewa cewa bi anna bainal mala'ikati wa bainal arshi wai tsakanin mala'iku da al'arshi ma saba'una hijaban min narin wa saba'una hijaban min zulmatin hijabun min nurin hijabun min zulmatin hadha marwiyun an mujahid wannan abin ne da aka ruwaito daga mujahid wa mujahid shi kuma mujahid yarwi an ibn abbas yana yin ruwaya daga ibn abbas yahtamilu zai iya yiwa annahu ma'khuzun an bani isra'ila shi kuma abdullahi dan abbas zai iya yiwa ya karbi wannan ruwaya ne ko ya ruwaice ta daga banu isra'il an gane ko asadun qal wa qala wahab bin munabbih fi hadithi bayna hamalati al-kursi wa bayna hamalati al-arsh 70 hijaban min zulma wa 70 hijaban min al-barad wa 70 hijaban min al-thalj وسبعون حجابا من النور غلظ كل حجاب غلظ كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه أسد بن موسى يكتوى وهب بن منبه يا فراء أتشين حديثا baina hamalatil kursi tsakanin mala'ikun da suke ɗauke da kursiyu wa baina hamalatil arsh wa baina hamalatil arsh da tsakanin wato tsakanin mala'ikun da ke dauke da al'arshi da su da mala'ikun da ke ainihin wato dauke da kursi tsakanin mala'ikun da suke dauke da kursiyu da tsakanin mala'ikun da ke dauke da al'arshi akwai hijabi saba'in shamaki wato ba wato tsakaninsu su kansu daga waɗanda suke ɗauke da kursiyu tsakaninsu da waɗanda suke ɗauke da al'arshi akwai saba'una hijaban hijabi ɗaiɗai har guda saba'in min zulmatin na duhu wanda sai an keta an wuce wannan hijabin guda saba'in na duhu wa saba'una hijaban sannan a je a tarar da wasu hijaban kuma su kuma wasu shamakin guda saba'in minal bardi na sanyi kawai sannan kuma sai an keta waɗannan hijaban guda saba'in na sanyi wa saba'una hijaban min thalj sannan a cimma ko a riski wasu hijaban guda saba'in su kuma min thalj na kankara sai an keta an wuce waɗannan wato shamakan guda saba'in na kankara sannan a tarar da saba'una hijaban min nur sannan a tarar da wasu hijabai ko shamaki guda saba'in su kuma min nuri na haske kuma gilazu kulli hijabin kaurin kowane hijabi a guda saba'in ɗin daga hijabi na farko zuwa hijabi na biyu kaurin kowanne min ha masiratu hamsin mi'ati amin tafiyar shekara ɗari biyar ne daga in aka ce saba'una hijaban hijabi saba'in to hijabi na farko kankaje zuwa hijabi na biyu tafiyar shekara ɗari biyar daga hijabi na biyu zuwa na uku tafiyar shekara ɗari biyar har sai ka kai zuwa na saba'in duk kowane hijabi tsakaninsa na gabansa tafiyar shekara ɗari biyar ne to sai ka gama keta wannan sannan ka tafi hijabi na gaba shi ma faɗin ko kaurin kowane hijabi tsakaninsa da ɗan uwansa tafiyar shekara ɗari biyar walaula tilkal hujubu a wannan ruwayar sai aka ce ba dan wayannan hijaban da shamakan ba la hataraqat malaikatul kursi da mala'ikun da suke dauke da alkursiyu da sun kone min nuri malaikatul arshi saboda hasken mala'ikun da suke dauke da al'arshi fa kaifa to ya kake gani ya al'amarin zai zama kuma binurin rab da hasken ubangiji shi yasa annabi Musa da yace rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله مي دكا وقر موسى صعقا an fahimta ko fa kaifa binurin rab yace to ya kuma in aka kwatanta da hasken wannan fa mala'ikun da suke dauke da al'arshi tsakaninsu da waɗannan da suke ɗauke da kursu da suke ƙasansu ka ji irin faɗin tafiyar da ke tsakani to ba don waɗannan hijaban ba hasken mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi kaɗai ya isa ya ƙone mala'ikun da suke ɗauke da kursi shi yasa a wata ruwaya aka ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi mi'raji aka ce kaga Allah yace nurun anna arahu ce haske ne ya sa ni shiga tsakani ya hana nan ganshi haske ne ya shiga tsakani na da shi wasu kuma suka ce nurun inni arahu yace ni haske na gani allazi la yusafu an wajhi wanda ba za a iya sufanta Allah ba a raba shi da wannan haske din to wannan shi ma hadisi ne wanda yake Abu Shaykh a cikin al'azama ya fitar da shi ta hanyar Idris bin Sinan daga mahaifinsa daga kakansa daga Wahab bin Munabbihin shi kuma wahab bin munabbihin an san shi cewa ya akhudhu min bani isra'il gaskiya yana karɓar ruwaya daga banu isra'il yana karɓar isra'iliyat da haka hadha atharun min al-athar al-isra'iliyat wannan athar ne daga cikin athar da aka samu daga banu isra'il yahudawa cewa wa baina hamalatil arshi sab'una hijaban har ainihin wato zuwa ƙarshe an gane ko hadha atharun isra'ili wannan athar ne wanda yake wato isra'iliyat min riwayati wahab bin munabbihin da haka wala yu'tamadu alai ba za a dogara da wannan ainihin wato asar din ba sai dai kamar yadda ake sake maimaita maka asulul hujub asalin wannan shamakin kama sabaka kamar yadda ya gabata sabitatun ya tabbata an gane ko ayat da muka karanta ta cikin suratul shura ta ishe ka wanda muke ta karanta satin da ya wuce ma mun maka wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha babu mala yace ga wani babi fil imani bin nuzul shi kuma wannan babin zai yi bayani ne game da imani da saukowar ubangiji subhanahu wata'ala daga sama zuwa sama'ud duniya ina fata an gane babun fil imani fin nuzul babun da ya zo na imani da saukowa saukar ubangiji qala muhammad muhammad ibn abi zamanin ya ce wa min ƙauli ahalus sunna yana daga cikin aƙidar ahalus sunnatu wal jama'a yana daga abin da ahalus sunnatu wal jama'a suka yadda suka ƙudurce kuma suke furtawa annallaha azza wa jalla cewa Allah mabuwayi da ɗaukaka yanzilu ila sama'id duniya yana saukowa zuwa sama'id duniya sama ta kusa wa yu'minuna sannan ahlus sunna suna yin imani bi zalika da hakan cewa Allah yana saukowa saukowa irin wadda ta dace da shi min gairi an ya huddu fihi haddan ba tare da sun sanya wata iyaka ba ba tare da sun yi bayanin ga yanayin saukar ba ba sa faɗin haka amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce Allah yana saukowa da aka sun yi imani da cewa Allah madaukakin sarki yana saukowa kuma wannan yana sake tabbatar ma da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake wannan ayoyi malam zai kawo maka a cikin alkur'ani da yawa da suka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sama sai wanda ainihin wato ya samu matsalar kwakwalwa wanda ya kamata a kai shi da wani a duba shi to wannan shi kadai ne zai kawo maka wani ainihin wato tawili ko wasu kwane-kwane ya ce Allah ba a sama yake ba to in ba a sama yake ba ina yake duk mala'iku wato malamai duk sun tabbatar da haka alkur'ani ya tabbatar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan zamu karanta wasu daga ciki duk sun tabbatar da cewa Allah a sama yake da haka me yasa kake tsoro ko kake kyamar ka ce a sama yake ai ba kai kace ba shi ya ce a sama yake Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani za kuma mu karanta wasu daga cikin ayoyi ayoyin duk da suka yi magana akan istiwa'i suna nan wajen ayoyi wanda suka zo da summastawa al-arsh wajen ayoyi guda bakwai a cikin alkur'ani gurare daban-daban al'arshin nan kuma kowa ya san a sama take kuma ya ce ya daidaita al'arshi na fata an gane to shine su kawai abinda ahlus sunna ba sa yi shine karambani su hau yin bayanin ga irin yanda yake sakowa ga kaza ga kaza da fashin baki wa ba sa faɗin haka yana sakowa eh yana sakowa ya yake sakowa wallahu ta'ala alam Allah shi ya san yanda yake sakowa mu ba mu sani ba da haka sun yi imani da hakan ba tare da sun yi masa wani iyaka ba ba tare da sun yi wani haddi ba وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأجر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعيد بن فهلون shine ya bawa ibn abi zamanin labari ya zantar da shi ya karantar da shi wannan hadisi shi kuma daga akki shi kuma akki daga ibn bukair shi kuma ibn bukair yake cewa malik imamu malik kaji ba hadisin imam malik imam daril hijira shine ya bawa ibn bukair labarin wannan hadisin shi ma kuma imam malik ya ce ya jiyo wannan hadisin ne daga malaminsa ibn shihab az-zuhuri shi kuma ibn shihab az-zuhuri imam wato shehun imam malik shi kuma ya ce ya ji hadisin ne daga wato abi abdullahi al-agar shi kuma abi abdullahi al-agar ya ce wannan hadisin malaminsa ne ya karantar da shi abi salamata bin abdurrahman shi kuma abi salama bin abdurrahman ya ce ya ji wannan hadisin ne daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira shi kuma abu huraira ya tafi magariyar tikewa ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya masa to kai da kace ba a sama yake ba ina hadisin da ya nuna ba a sama yake ba ka dai ji shi imam malik ga wani isnadi ma daga da imam malik a ciki yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu tabaraka wa ta'ala yana saukowa in aka ce ana saukowa daga ina ke saukowa daga sama yanzilu rabbuna yanzu ka ce Allah yana ko ina to ya za ka yi da hadisin ya ce yanzilu rabbuna ina fata an gane babu wani nassi ingantacce da mutum zai kawo mana cewa Allah yana ko ina aqidar Allah yana ko ina fa babban kuskure ne malamai sun dade da bi ta kanta sun wuce sai dai har yanzu akwai wanda an daskarar da kwakwalwarsu an kimsa musu aqida mara kyau game da Allah madaukakin sarki amma in mutum yana da lafiyayyen kwakwalwa yana da ɗabi'a da bata gurɓata ba ɗabi'ar sama ko ka ce mata Allah yana ko ina ɗabi'ar ma ba ta yadda ba domin duk lokacin da zai addu'a za ga yana kallon sama me yasa yake kallon sama ɗabi'ar kama ta yi ma ta waye ta ce ita bata yadda ba Allah sama yake shi yasa mutum yana addu'a me yasa baya kallon ko ina sai ya kalli sama in ana so a yi addu'ar ruwa sai a dinga daga hannu sama ana Allah ba mu ruwa me yasa ake daga kai sama kurma in zai yi rantsuwa waye koya kaga dai shi bai taba ji ba a dode yake kunnansa bai taba ji ba waye ya gaya masa Allah a sama yake har da in ya tashi rantsuwa zai haka haka ya haka ya nuna sama kurma ya fika ya fika kan gado an gane ko ko bahaushe ma yana cewa na daga shi sama na nuna wa Allah sannan nai me ha gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yana saukowa kulla lailatin a kowane dare ila sama'i duniya zuwa sama ta kusa hina ya buka thuluthul layl al-akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya rage. Fayaqul yana cewa manya du'uni wane ne zai kira ni fa'astajiba lahu in amsa masa daidai wannan lokacin. Waye zai ce, “Ya Allah, ni kuma ce na'am in amsa masa, wa man yas'aluni wane ne yake da abin tambaya ko roƙo yake so ya roƙe ni, fa'o'o'tsiyahu in bashi abin da ya roƙa, wa man yastaghfiruni wane ne yake neman gafara ta fa aghfira lahu in gafarta masa wannan kowane dare haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma shi aka turo ya koyar da mu addini an gane ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah ta'ala yana sakowa kawai ya yake sakowar to manzo Allah bai bayani ba wani sai ya tafi cewa to ai in ka ce yana sakkowa kowane dare a sulusi na ƙarshe to ai sulusin dare a Najeriya kila ba sulusin dare bane a China sulusin dare a China kuma ya bambanta da sulusin dare a cikin America ai lokutan daban-daban ne wannan in ana dare can kuma safiya ne wannan shaci facin da kwatance-kwatancen kana kokarin ka kamanta Allah ne da ababen halitta amma aka ce Allah ai shi daban ne kawai zancen ka ce ya ya ya ya duk ba tambaye ka ba ya ce yana sakkowa haka annabi da yafi kowa sanin Allah haka ya faɗa cewa Allah yana sakkowa sama ta kusa ya yake sakkowa ba mu sani ba na fata an gane to da ka kamu da virus na tashbihi to shikenan sai mutum ya dinga ganin kai wannan ai ba zai yiwu ba ya za a ce Allah kaza garin mutum ya je garin neman gida sai ya rasa ido wai so yake tsarkake Allah kai kafi sanin kafi annabi sanin yadda ake tsarkake Allah akwai wanda ya san Allah fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya faɗi wata sufa cikin sufofin Allah ka zo ka dinga tawili ka ce ba haka bane ina fata an gane Allah shiryar da mu wannan hadithin yana daga cikin hadithai mutawatirai wanda an ruwaito shi ta hanyoyi da yawa ashabu sunan ashabu siha as-sunan da al-masanid da jawami duk gaba ɗaya sun ruwaito wannan hadithin hadithi ne mutawatiri shi ku hadithi mutawatiri tufidul ilma wan nuzul sannan sauka sifatun min sifatihi al-fi'liyya sifa ce daga cikin sufar Allah maɗaukakin sarki ta aiki, ya ha yana aikata wannan sufar kaifa ya sha yadda ya ga dama, wala tunafi sifatal ulu kuma wannan bata ci karo bata kore masa sufar ɗaukaka ba. Lahul uluwul mutlaq bi anwa'ihi thalatha Allah maɗaukakin sarki yana da ɗaukaka marar ƙaidi da nau'o'inta guda uku, uluwul zat. zatuhu aliya zatin Allah maɗaukaki ne annil makhluqati daga barin ababen halitta wa uluwul qadari ga kuma ɗaukaka ta daraja wa uluwul sha'ani da kuma ɗaukakar sha'ani wal azama da girma wa uluwul qahari ga kuma ɗaukaka ta rinjaye da fin ƙarfi wa sultan fa huwa ala fa huwa aliyun bi zati da haka Allah madaukaki ne da zatin sa fawqal makhluqati yana saman ababen halitta subhanahu wa ta'ala wal uluwu min sifat da haka ɗaukaka tana daga cikin sifa cikin sifofin Allah azzatiya allati la tanfaku anil bari wadda ba za ka iya raba ta da ubangiji subhanahu wata'ala ba fala yakunu subhanahu wata'ala qattun illa aliya Allah madaukakin sarki da dai bai taba zama ba sai madaukaki da haka sauka da aka ce Allah ta'ala yana yi daga ainihin wato zuwa saman sama ta kusa fa huwa sifatul fi'iliya wannan sifa ce fi'iliya fahuwa fi'ilun ya fa'aluhu subhana wani aiki ne da Allah yake yi kaifa ya sha yanda ya ga dama shi yasa wa ahlus sunnati yu'minuna ahlus sunna su da ba su da karambani ba su da ja ba masu taurin kai bane ba hujja sai kafirin taurin kai ba sa yin haka ahlus sunna ba sa kansu sai da zakara ina fata an gane in aka ce annabi ya faɗa to su sun sallama in aka ce Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alkurani ba su da ja ba sa musu to an ce Allah ya ya faɗa baka yadda ba annabi ya faɗa baka yadda ba wannan ya tattauna da kai ɓata lokaci ne bai kamata a saurare ka ba kafin ka ƙaryata wanda ya ce Allah a sama yake Allah ka fara ƙaryatawa domin shi ya ce a sama yake kafin ka ƙaryata wanda yake gaya ma cewa Allah a sama yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara ƙaryatawa domin shi ya tabbatar a hadisai masu yawa za mu karanta wasu ma a cikin wannan babin wanda suka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake kuma dukkan limaman shari'a din nan mun sha karantawa mun karanta al-aqidatu tahawiyya da sauran wurare duk limaman shari'a din nan Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal duk akan haka suka tafi babu wanda yake da wannan gurbatacciyar aqida ta cewa Allah ba a sama yake ba wal ahadith wan nusus fi hadha kathirun hadisai da nassosi akan wannan suna da yawa kad bayyanaha ahlul ilmi malamai ma abota ilimi duk sun bayyana su wa naqaluha sun ciro su ma sun karantar da mutane min zalika daga cikin irin wannan limaman akwai al-imamu darimi imam sa'id ad-darimi rahimahullah a cikin raddin sa da yayi alal jahamiyya ya ambaci jumulla mai yawa na dalilai da suke nuni ala nuzulin rab akan saukar ubangiji subhanahu wataala thumma qala bayan ya faɗi haka sai ya ce fa hadhihi al ahadith bayan ya kawo hadisan sai ya ce waɗannan hadisan kulluha dukkanin su wa aktharu wa aktharu minha fi nuzulir rabbi tabaaraka wa ta'ala fi hadhihi al mawatin wa ala tasdiqiha wal iman biha adrakna ahla al fiqh malam yace akan gaskata irin waɗannan hadisan da imani da su a haka muka riski manyan malamai wal basari min mashayikhina da masu basira cikin malamanmu la yunkiruha minhum ahadun ba mu samu ɗaya daga cikin su yana inkarin haka ba wala yamtani'u min riwayatiha babu wanda ya hana ayo irin waɗannan ruwayoyin hatta zaharar hadhihi al-isaba ya'ani al-mubtadi'a ba a samu inda suke irin wannan ba har sai da wata jama'a ta bid'a ta bayyana fa'aradat athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka fara cin karo suna warware hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bi raddin wa tashammaru li dab'in bi jiddin fa qalu kayfa nuzuluhu hadha to su sai da suka bayyana sannan aka fara ma cewa ya za a ce Allah yana saukowa kuma ma an ce sulusun dare ya sulusun dare anan ba shi bane sulusun dare a cikin sai da wannan yazo sahabbai da annabi ya karantar da su saboda suna da aqida safiya tatacciya ba wanda ya tambayi annabi kaman ya yake sakowa ba a taba samun irin wannan rikita rikita da rigima ba sai bayan sahabbai sun tafi tabi'ai sun tafi manyan magabata na kware sun tafi an samu tarkace sun biyo baya sannan aka fara samun hayaniya ina fata an gane Allah ya ganar da mu وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الليل بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfir lah man dhal ladhi yas'aluni fa utiya hatta yatlu'a al-fajr as-subh shi kansa ibnu abi zamanin babu wani ra'ayi nasa da yake kawo da ya kawo babi kawai sai ya fara haddathana kaza shi ma hadisi zai gaya ma kaga ba magana bace da mutum ya faɗi wani ra'ayinsa ko son zuciyarsa balle ka ce a da ya buɗe babi kawai sai ya kawo maka aya ko hadisi shi ma ba shi ya kashe zoman bara ta ya aka bashi ko yake cewa haddathana ishaq bin khalid ishaq ay haddathani ishaq an ahmad bin khalid an ibn abi shayba yace ishaq ya bani labari ya karantar da ni inji ibn abi zamanin yace shi kuma wato daga ahmad bin khalid ya ji wannan hadisi shi kuma daga ibn abi shayba ibn abi shayba yace muhammad bin bishr ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma Muhammad bin Bishir yake cewa Muhammad bin Amr ya zantar da mu wannan hadisin daga Abi Salama shi kuma Abi Salama daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yanzilullahu Allah yana saukowa ila sama'i duniya zuwa sama ta kusa binisfil laili al-akhir wato wajen rabin dare na ƙarshe aw thuluthil aw thuluthil akhir ko sulusun dare na ƙarshe fa yaqul sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Man zallazi ya du'uni, wane ne zai kiraye ni, fa'asta ji balahu na amsa masa kiransa, man zallazi ya stagafiru ni, wane ne zai nemi gafarata fa'agfira lahu na gafarta masa, man zallazi ya tsalu ni, wane ne zai tambaye ni, fa'o'diyahu in bashi abin da ya tambaya, hatta ya tsulu alfajiru subuhi, har zuwa lokacin da wato alfijir na asuba zai keto. kullum kuma lokacin ana ta bacci mala Allah ta'ala yana ta bananza waye zake neman kaza waye mai neman gafara waye mai neman rahama waye mai neman ɗaukaka waye mai neman ƴaƴa waye mai son gida waye mai son jari waye mai neman sana'a waye mai son admission kullum Allah madaukakin sarki wace ce mai neman miji na gari da Allah ta'ala yana da cewa ina mai kaza ina mai kaza daidai sulusun dare na karshe kaga daga karfe hudu in kana so ka dace da irin wannan ka hakura da bacci har zuwa sallah asuba ka nace kai ta addu'a duk bukatun nan naka dinga zazzage su a daidai wannan lokacin za ka dace da ijaba insha Allah wannan hadithin hadithi ne sahihi imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa ibn abi asim a cikin as-sunna imam ahmad bin hanbal a cikin musnad dinsa ibn khuzaima a cikin at-tauhid ad-darimi a cikin sunan dinsa ad-darqutni a cikin an-nuzul duk wa'annan hanyoyin Muhammad bin Amr wato kullu hadhihi duruk duk waɗannan hanyoyi ne na Muhammad bin Amr bin Alqama daga Abi Salama daga Abi Huraira radiyallahu an wa fil isnad duk da cewa a cikin isnadin Muhammad bin Amr bin Alqama alqas al-Laythi mutakallamun fihi wato shi malamai sun dan yi maganganu an dan yi tsokaci a kansa min jihati hibzihi shi ma ta bangaren hadda ta bangaren haddasa ne malamai suke da dan ainihin wato ta cewa walakin kalam fihi qalil sai dai maganganun da malamai suka yi akan sa yan kadan ne wa huwa lam yanfarid an riwayati kuma gashi ma ba shi kadai ya kadai ta wajen wannan riwaya ba daga Abi Salama bal taba'a huwa imma manyan malamai sun yi masa mutaba'a daga cikin su akwai Yahya bin Abi Kathir daga Abi Salama fal maqsudu abun nufi annal haditha sahihun wannan hadisin dai ya inganta wal hadithu fihi ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو, أو, أو ثلث الآخر بدون شك والأحاديث الكثيرة فيها أنه هنا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر akwai hadisan da suka zo babu shakka shi wannan kaga ya zo da shakka an ce nisfin lailil akhir aw thuluthul lailil akhir to akwai waɗanda suka tafi akan thuluthul lailil akhir din da kaga an su sun kawar da shakka din shi rawi yana kokwanton shin rabin dare aka ce ko sulusun dare to hadisai da yawa sun inganta cewa ainihin wato sulusun dare wanda su kuma babu wani kokwanto a cikin ainihin wato daga rawi din to sai suka ce mal farqu baina hadhihi al-umur me bambanci tsakanin waɗannan al'amura guda uku man yastaghfiruni fa aghfiru la man yas'aluni fa udiya man yad'uni fa astajiba la sai suka ce al'awwal as-su'al a'am wato as-su'al din duk tafi fadi an gane ko man dallazi wato yad'uni fa astajiba la ko to na ƙarshen da aka ce man dallazi yas'aluni fa wudiya kaga kalmar as-su'al ta hada neman gafara ta duk ta hade ragowar da aka kalmar kamar ta fi fadi fiye da wato an yi wato an yi wato am sannan aka zo aka yi taksis a ciki sannan du'a addu'a kala biyu ce akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala to duk wannan ta haɗe kowanne ta haɗe du'a'u mas'alatin da du'a'u ainihin wato ibada wal ijaba fi du'a'il mas'ala ijabatu talab wal istijaba fi du'a'il talab qabulul amal an gane ko istijaba a addu'a wadda take ta almas'ala du'a'u mas'ala ta Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza ijabatu talab shine amsa at-talab wal istijaba fi du'a'i talab qabulul amal ita kuma istijaba addu'ar nema to tana nufin qabulul amal karbuwar aiki man dhal ladhi yas'aluni fa wadiya hadha su'al hadha su'alul mas'ala kaga wannan ita kuma su'alu mas'alatin kenan to haka dai ya bi hadisin ya dan faɗaɗa bayani a kansa da aka hadisin da ya fito fili insha Allah ko wa akhbarani wahab bin na'am to saura minti nawa minti hudu to an ce kyamara ta mutu kai mu tsaya hmm? وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عبادة قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن إياب وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق ابن أبي زمانين يكتوى وهب يا بان الأباري daga ibn waddah shi kuma ibn waddah daga zuhair bin ubada shi kuma zuhair bin ubada yake cewa shi kuma kullu man adaraktu zuhair bin ubada yace duk wanda na riska min al-mashayikh daga manyan malaman musulunci kama daga malik imam malik wa sufyan da sufyan al-thawri wa fudail bin iyad da fudail bin iyad wa isa da isa bin mina وابن المبارك ده ابن المبارك ووكيع ده وكيع wa'annan dukkaninsu kanu ya kulu da duk suna cewa annuzulu saukar Allah maɗaukakin sarki zuwa sama ta kusa haƙƙun gaskiya ne an gane ko suna cewa annuzulu haƙƙun saukar Allah maɗaukakin sarki zuwa sama ta kusa gaskiya ne qala ibn waddah ibn waddah yace wasa'altu yusuf wasa'altu Yusuf bin Adi yace na tambayi Yusuf bin Adi anin nuzul game da saukar Allah madaukakin sarki zuwa sama ta kusa faqal sai yace na'am yace eh haka ne uqirru bihi ni ma na ina tabbatar da hakan ina mai yadda da ikirari da cewa Allah yana sauka zuwa sama ta kusa wala ahadun wala ahadun wala ahuddu hadda wala a huddu hadda amma sai dai ba na iyakance irin yan wana baya yin bayani game da kaifiya wala a huddu haddan ba na iyakance cewa ga yanda Allah maɗaukakin sarkin yake sauka wasa'altu an hubu na ma'in ya ce na kuma tambayi wato yahaya bin ma'in game da annuzul faƙala na'am shi ma sai ce eh haka ne uqirru bihi wala ahuddu bihi ahada yace eh gaskiya ne ni ma ina tabbatar da cewa Allah yana saukowa zuwa sama ta kusa amma babu kaifiya ban sanya yake saukowa babu iyakan cewa qala muhammad muhammad ibn abi zamani ne cewa hadal hadith wannan hadithin bayyana ya bayyana cewa annallaha azza wa jalla Allah mai girma da daukaka ala arshihi yana saman al'arshinsa fis sama'i a kuma sama dunal ardi ba a ƙasa ba wa huwa aidan bayyinun wannan kuma bayani ne bayyananne fi kitabillahi yana nan a cikin littafin Allah wa fi gairi ma hadithin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma cikin hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara kawo ayoyin ne da suka tabbatar da cewa Allah ta'ala yana ainihin wato saman al'arshinsa to insha Allah sai mu tsaya a kansu sai karatu ko darasi na gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik